فرائر الصلاة قصدها مع تكبيرة الإهرام والحمد مع ثم القيام والركوع والسجود بجبهة والرفع منها منهما يؤود والاعتدال والطمانينة ثم سلامه مع جلوسه ورم ترتيبه ترتيبه والرم ترتيبه بين الفرائر وسن إقامة والسورة التي تئن في الأولين قيامها وسر والجار فيما سر فيه وفيما سر فيه وجهر وكل تكبيرة إلا مبتدي وكل تسميعة أو تشهد جلوسه تقديمه للوافية تسليمه ثالثة وثانية لمقتد جهر بتسليم وجب صلاتنا على الرسول المنتهى في آية التشهد الثاني السجود بالأنف والكف وركبة المريد ودرك الرجلين سترة سوى ما ممنتناها زراء قصوى جيلز رمه داهر لا يشغل وهاتك الهرمة وسوف يسأل وهاتك الهرمة سوف يسأل fara'irus salati farillan sallah akwai saɓani nawa ne a masaba akwai wanda suka tafi kan cewa gaba ɗaya ma goma ne akwai wanda suka ce a farillan sallah ai sun kai ishirin akwai wanda suka ce sha biyar ne yadda halkar ɗabi yake cewa wato wasu sun lissafa ishirin wa ƙala ba'arun ashuruha ya kafi na فوزهداك الله بالتوسط فإنه تعلق بالأهوات shi yasa shi ma a nan dai ya kawo goma sha biyar din ne ƙasduha na farko niyya ya niyyar sallah kuma mu'ayyana ba zarar niyyar sallah ba don ya zarar ya niyyar sallah ya yi la'asar ba ta wadatar da shi ba ko ya azahar sai ya yi niyyar cewa zai la'asar ko ya niyyar zai azahar wato ita niyya an shar'anta ta ne don ta bambance ibada daga abin da ba ibada ba ko kuma ibada daga wata ibada a kuma ita niyya ita ce uwa uba a aiki kuma muhimmin abu a aiki shine niyya niyyar na ita ce muhimmin abu kuma aka faɗa cewa ita niyya a zuci fa ake yinta ba a baki ba mahallin niyya zuci amma mai askari mai yarshadu sale yake cewa fa in talafaza biha fawasu idan ya faɗa a lafazi shikenan ya halatta malamai suka ce wanda shi yakan wasuwasi yakan bijire masa ya ringa tunanin ma wai ko ya niyya ko bai niyya ba to wannan an gwammace ma ya faɗa da bakin wato ya faɗa da bakin ba wai zarar ja'izi bane shi a haƙƙinsa shine wani malami yake cewa allafzu bin niyyati lil muwaswisi yundabu inda al ulama faltatasi wa gairuhu ko wa gairihi lahu hilaful aula وتركه هلاف هلاف الأولى أولى اللفظ بالنية يلفظي دنيا للموسوس ga wanda ake wa waswasi wanda shi yake fama da waswasi yundabu haka din an so inda ulama wajen malamai falta'ata si kai koyi da wannan wa gairuhu wanda ko shi ba mai waswasi ba lahu ya ce zai lafazi da niyya ilaful aula saɓanin abin da ya fi ne domin ita niyya ai mahallinta zuciya watar ko hilafa laula mutum ya bar abin da yake saɓanin abin da ya fi kuwa aula ya fi kamata gare shi watar ko hilafa laula aula ya bar saɓanin abin wato ya bar duk wani abu wanda yake saɓanin abin da ya fi to ai ya fi masa malamai suka ce duk mutumin da yake wulakantawa da sallolin nan guda biyar to ya tabbata ba a karba aikinsa kai ya ɗauka zai nuna bajinta a wani fage daban na addini na ba wani fage da zai nuna gwaninta in mutum yana so ya nuna gwaninta a addini to ya fara nuna gwaninta a sallah sallah ita ce uwa uba shi yasa wani malami yake cewa wasalawatul hamsu laysa yuqbalu min mutahawinin bihinna al'amalu wasalawatul hamsu laysa yuqbalu min mutahawinin bihinna al'amalu wani yatu salati jaharun nasi biha min al-bi'ad bida'i zati libasi fanzuru bil bunnani wal haddabi wa zani qad amin kulil albabi wani yatu salati haisu takatarin bilazil hirami falahulfa wa in ta'akharat lahulfa bil budlani kasauki in kasura wal qaulani fi sarki hal yasira wal mudawwana zahiru hal izza wal muqtarina hiya allati allazihi lam tufsala la annaha tasabuhu kan nukila kan naqala za كله في شريه الكبير ميارة الموصوف بالتهرير والهزر الهذر ثم الهزر من تأليها من بين حمزة ورا إذ ما فيه من المشقة وربما أدى إلى الوسوسة والصلوات الخمس ya ce sallolin nan guda biyan na farilla laisa yi kubalul amal ba a karɓar aiki mai mutu hawinin bihinna daga duk wanda ya ce zai wulaƙanta da su ko zai wulaƙanta da wata a cikinsu duk wanda ya ce zai wulaƙanta da sallolin nan ko zai wulaƙanta da wata a cikinsu to ya tabbata ba wani aiki nasa da zai sami shiga wajen allah wani ya salati niyyar sallah jaharun nasi biha yadda mutane suke bayyanawa da ita a ce za a yi niyyar sallah a fili na waitu min albidai yana daga abin da aka fara zatil ba'asi wadda akwai laifi a ciki banzuru fil bunnani ka duba tashiyar bunnani bunnani akan waye tashiya nawa jarori motar da ne an zaɓi biya sun kusa dubu ya samu jarori da yawa nawa nawa na hirshi ko na dirdiri ko na tata'i ko na ujuhuri tata'i ma wajen uku ne da shi ujuhuri ba yana da wajen biyu in kafin su kuma ba haram almajirin shi kansa mai motar sarfin da shari uku ne ga na ibnu gazi wajen guda biyu ga nawa ga nawa ga nawa ga nawa a kan nawa ya yi hashiya in sun yi wani lokacin ana karatun ko kuma haka nan suna bi sai su ga cewa to ai akwai wasu abubuwa da ya dace a faɗa kuma kwaje ka zayen da aka faɗa ko anyan almajirai haka ne musu saukin fahimta tun da yake ta yi sanda suka gano hakan ya riga ya yaɗu ma a maimakon a ce bara a ɗauka a gyara sai a ce to bara a sake rubuta wani ƙarewa hikamu na ibnu ada'illa akwai wanda sai rubuta masa sharhohi fiye da ishirin littafi ɗaya ko ga abul hassani mai iziya sharhohin da yawa risala ai har shida ne ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya har guda shida sharhohin da yawa risala ta dan abi zaidi amma ya kamar na ɗayin lashau zaro sharhohin da ya rubuta mata sun kusa 28 daban-daban in yayi ya tafi sai kuma allah sake masa buɗi da wani abu a wani waje da can da can da can sai ga to a bara a sake rubutawa ai watakila ma waje kaza ma dai ko da ba sabon abu za a kawo ba amma a kawo abin ta hanyar da ɗalibai za su fi saurin fahimta sai a sake rubutawa sai a sake rubutawa wani kuma in yayi sai ga cewa to ai ya zama kaya yanzu da wa zai dauka sai bara ya takaita kamar shi mai yara kaga da yawa dan ashin sai ya ga cewa kai wannan kuma anya ba kaya bane daukan wannan bara da ya takaita saboda irin mu sai ya takaita ko ai ma ta wani wasu sukan yi kirki sukan dubi to sukan dubi mai dumi launin fahimta su ce mana shi ma a yi masa nasu ko to wane ne mai faɗa shi bunani hashiyar waye ai gashi ana yawan faɗa eh hashiyar zurkani ne ko shi ne ake cewa mi wala walbun na ne kafin nan ba aka ce kaka bai jibi kafin wannan ba ba da ce nazul motabat ba ai nazul motabat yana daga littattafan da ake haddacewa musamman ga mai son ya san masaban malikawa nazul motabat an shi wata ya rubuta a ƙarƙashin wata bishiya ne ya zauna kawai zai je ba za a rubuta ya rubuta kan ya tashi ولكن أبكو لكن أب من كثرة الفوائد وكثرة الجالد في لا ينبغي تقليده في كل ما قال ولا إهماله للعلماء ولا يجوز نظر الزرقان إلا مع التاود والبنان كو آه شي عبد الباقي شرح صديقي na motasar ya kawo ilimai masu zurfi amma kuma an samu wasu gurare da ya wasu kurakurai wanda shi yasa aka ce bai dace a ce a samu malami baya duba littafin ba kamar yadda bai dace kuma a ce duk abin da ya faɗa a ɗauka a yafa ba dole a yi taka tsantsan dole a duba amma a duba da taka tsantsan shi ne layan bagi a takaliduhu fi kulli ma kala wala ihmaluhu lil ulama aka ce ba a duba ba ma sai an hada da wannan hashiya ko ko ta tawudi ko ta zurkani ko ta bunnani ko ta bunnani ko haddabu shi ma ya fada wazani kada da bunnani da haddabu kuwa min ulil albabi suna cikin ma'abuta hankula adabu ya riga bunani ko da nisa tsakaninsu kaɗan tunda shi adabu ɗari tara da hamsin da uku ko bunani ko dubu da ɗari ɗaya da cas'in da shida ko dubu da ɗari ɗaya da cas'in da shida bunani wani ya tu salati niyyar sallah haisu ta katarin bilafzil hirami inda ta haɗu da lafazin harama yana Allahu Akbar yana niyya falahulfa ba saɓani a game da cewa sallarsa ta yi wayan ta akharar idan ko sai da ya fara kabara harama sannan ya niyyar sallar to wanda lahulfa fil budnani ba saɓani tsakanin malamai a cikin cewa sallar nan ta sade batacciya ce ka sauke in kasura kamar inda sai da ya fara niyya sai da aka dade sannan ya kabara harama shi ma sallar ta ɓaci walƙaulani fi sauƙi hal yasiri an samu zantuka guda biyu inda niyya ta riga ka bara harama amma ba daɗewa sai da aka yi niyyar ya ɗan jima kaɗan sai ya ka bara harama to ya sallar ta yi ko ba ta yi ba walmudawwana littafin mudawwana zahiru har ijza'u zahirin yadda ta kawo shi ne a nan sallar ta yi walmuqtarina niyyar da take ta haɗu da kabbara hiyar da ta Allah zai lam tufsala ana nufin yana yin niyyar sai ya kabbara yana niyyar sai ya kabbara la'ana ta sabuhum ba wai wakaci ɗaya yana niyyar wakaci ɗaya yana kabbara ba kan na kala za kullahu fi shari'il kabir mai yara mai yara shehu mai yara ya ciro wannan gaba ɗaya a sharhinsa babba na ɗan ashi mai yara shi ma yana da sharhi biyu na ɗan ashir ko akwai na farkon durus samin ko akwai kuma mutasarar durus samin ɗin ko to a durus samin ɗin ne ya ciro wannan shi mai yara faushe wa fati da shi da bunani wa ya riga wa mai yara hanya yanzu kuma ya ta kamilin littafin da wanda sai 912 wa kwati wanda aka karanta nasa na jiya ai mai asalin zakaru 912 ya wa kwati suyudiyuhum gayya wazzakaku lam yagib anil haqi illa annahu lam yubajjali suyudi yayi wafati a gayya 911 gaini 900 ko ya goma alif daya gayya wazzakaku lam yagib iko zakaku babu shi a yagib dubu an 912 ko yagib shekara ɗaya ne tsakaninsu da siyoɗi ko da haka ba za ta yi ce shi ɗari bakwai ba bayan daga baya ya zo ya ta kamilatul manhaji dubu ɗaya da saba'in da uku ne ko yawan fati shi mai yara dubu da saba'in da uku shi kuma malamin nasa ɗan ashe dubu ɗaya da arba'in yawan fati ko وعاشر المبرور حجا وعمرة إمام التقى والرشد شم قرنفلي شم شكرا وفاتنسا دبود أربعين wanda Allah ya hore masa yaji yayi hajji yayi umra ibnu ashur ne wa ashur nil mabrur hajjan wa umratan imamu tuqawa rushd shammu qaram to almausufu bitariri wanda shi mai yara an santa shi da cewa ya iya rairayo matsaloli gwani ne Allah ya bashi fasaha da iya bayani akan matsaloli musamman na fito wal hazara hazara dan uwa ka kiyaya ka kiyaya thumma al hazara sannan ka ƙara kiyaya min jali hamin bayni hamzatun wala daga ce yadda wasu suke cewa wai in ka tashi niyyar sallah in ka ce Allahu a kana zuwa a din kafin ka faɗi kaulasan din wai anan ne za ka yi niyya wai anan ne za ka yi niyya to ka kiyaye daga wani duk baya ma fi min al mashakka dan wannan ai ya kunshi abin da ya kunsa daga wahala wa rubama adail al waswasa da yawa yakan sada zuwa waswasi to wannan kenan fara'irus salati farillan sallah kasduha na farko ni niyya ma'a takabiratul ihrami tare da kabbara harama ma'a takabiratul ihrami tare da kabbara harama ita ma kabbara harama farilla ce wato abin da yasa ake kiranta harama saboda kana yin ta ka shiga cikin alfarmar sallah kuma duk abin da aka ce mai sallah ba yi ba to ana kabbara harama ya zama dole a bari kenan kuma ita kabbara harama farilla ce akan dukkan mai sallah daidai sallar ta farilla ce ko ta nafila mai sallah shi kadai ne ko liman ko mamu shi yasa liman baya daukewa mamu kabbara harama ba kamar fatiha ba kaga fatiha malikawa sun tafi akan cewa liman yana daukewa mamu ko amma kabbara harama ba ba ba kuma ita kabbara harama aka ce Allahu akbar ita ce kawai take isa in yace Allahu azam to bai isa masa ba ko Allahu ajal bai isa masa ba dole sai ya ce Allahu akbar wa inna ma yujzi'u Allahu akbar wanda a wajen malamai suke cewa a karatun mutasar da sharuɗa goma ko wa inna ma tujzi'u Allah ko inna ma yujzi'u Allahu akbar Allahu akbar shi kadai ke wadatarwa da sharuɗa guda goma menene sharuɗa na farko ya fara gabatar da jalala in yace akbarullahu to bai wadatar ba da cewa malaman na hagu sai su ce ya halatta a gabatar da labari akan mubtada ko in bai rikitar ba to amma a nan dai ba daidai ba ne saboda akwai ta'abbudi ta'abbud dole aka fara faɗa Allahu sharaɗi na farko kenan sharaɗi na biyu in zai ce Allahu din dole ya madda madda ta ɗabi'a in ya ce Allahu akbar Allahu akbar ba ta isar ba sharaɗi na uku ya faɗa da larabci in ya faɗa da wani harshen daban abinda ya bada ma'ana Allahu akbar bai ba sharadi na hudu kai ya rabe tsakanin Allahu din da akbaru ba jeje bane kuma ko da kalmar girmamawa ya sa kamar ya ce Allahul azimu akbar to kamar da hana ta saba ta yi ba azimu din da ya sa girmamawa ne ko ko Allahu jalla akbar ko Allahu ta'ala akbar duk bai ba sharadi na hudu kenan a wato sannan kuma ya zamo me wato ya zamo kada ya ja wato hamzar a ya ce allahun isibhami kenan yake sharaɗi na biyar kenan hakanan kuma kada ya sawo kafin akabar ya ce allahu akbar in ya haka kabbaran ba ta yi ba hakanan kafin allahu kai ya sawo kai ya ce wallahu akbar in ya ce wallahu akbar ba ta yi ba a matsayin kabbaran harama hakanan kada ya ja ba akabar kada ya ce akabar akabar akabar hakanan kada ya shadda a kan ra ce akabar ru ya kamata isa ba sannan ya zamo yana da tsarki dole sai wanda yake da tsarki sannan kabbar harama ta inganta da gare shi sannan a sallah ta farilla ce ya zama ƙa'ima a tsaye yake ya zama kuma musta ƙabilar ƙiblati ya fuskanci alƙibla in yi ta bai fuskanci alƙibla ba ka bar harama ba ta ba sannan na ƙarshe ko na sha ɗaya shi ne a ce in mamu ne sai liman ya gama sarai shi ne da jinkirinta daga kabbaran liman a haƙƙin wanda yake mamu shi yasa aka ce ita a kabbara harama akwai abu guda hudu da su da yawa wasu kan zo da su amma haka ɗin kan ɓata sallah shi ne wani malami yake cewa arba'atun tubdilu ya musalle alaika wa haya maddu hamzil wasali ومد لام الله مدا أكبر من الطبيعي عبيت المنكر ومد باء أكبر ومدر ومد راء الحذر الحذر ثم الحذر أربعة تبدل يا مسلي عليك وهي مد همز الوصلي ومد لام ومد لام الله مدا أكبر من الطبيعي أبيت المنكر ومد باء أكبر ومد راء الحذر الحذر ثم الحذر akwai wasu abubuwa da guda hudu da za su iya jawo a ce sallar ka ta ɓaci kai mai sallar shine na farko a maimakon ce allahu ka ce allahu hakanan kuma lahudin in ka tashi ja ka ja fiye da tsari wato ka ja fiye da madda ɗabi'a Allahu a ya ɓaci haba ai ka wuce na ɗabi'a ai jan da aka yi in ka ja uku harafi uku ma ya wadatar alifi uku a baitar munkara Allah kare ka daga a ce ka zo da abin da ba daidai ba wa maddu ba'i akbaru hakanan ka ja ba akbaru ka ce akbar wa maddura ko kuma kai madara akbaru alhazar alhazar ka kiyaye wannan ka kiyaye wannan summal hazara ka daure ka kiyaye lalle lalle ka tabbata ka kiyaye wannan wannan a wajen malikawa shafiyawa ku suka ce jan lamun nan fiye da madda ta ɗabi'a bai ɓata sallah ba bai ɓata sallah ba malamai suke cewa ita sallah ta haɗa da magana abinda da baki ake faɗa ta hana kuma ta haɗa kuma da aiki wanda da sauran gabobi ake aka ce duk wani aiki da ake a sallah duk wani aiki da ake a sallah to farilla ne in banda guda uku duk aikin da za a ce ka yi a sallah to farilla ne amma banda aiki uku wannan ba farilla ba ne wanne ne aiki ukun da ba farilla ba na farko daga hannu yayin kabara haram wannan mustahabi ne ba farilla ba na biyu zaman karanta tahiyya sunna ne ba farilla ba na uku damaitawa da sallama damaitawa da sallama ima wannan mustahabi ne ko shi yasa amma bayan nan duk sauran abin da za a ce ka aikata a sallah to farilla ne wajen malika ban da wannan guda uku duk abin da za a ce kuma ka faɗa a sallah to ba farilla ba ne in ban da guda uku guda uku ne a cikin abin da ake faɗa a sallah yake farilla amma duk sauran ba farilla guda uku ko da suke farilla su ne kabbara harama kabbara harama farilla ce na biyu karantun fatiha na uku sallama bayan wannan ba wani abu da za a ce faɗarsa za ka yi a ce farilla ne a sunna in ba hukun nan ba kamar karatun sura sunna ne kamar tasbiya ruku ko sujada mustahabi ne kamar cewa sauran kabarbari duk sunnoni ne fadan sami Allah liman hamidahu sunna ne fadan rabbana wa lakal hamdu mustahabi ne to tahiyya sunna ce shi yasa ba wani abin da yake faɗarsa ake da za a ce farilla ne bayan waɗannan guda uku walhamdu na uku shine fatiha karanta fatiha ma'an gaba ɗayan fatiha kuwa baki ɗayan fatiha summal qiyam sannan farilla ta hudu da ta biyar shine tsayuwa don kabbara harama kabbara harama ba a yin ta sai a tsaye hakanan kuma fatiha dole a tsaye ake karanta ta inda a sallah ta farilla ce kuma ya zama yana da ikon tsayuwa to dole ne ya karanta fatiha nan gaba ɗayanta a tsaye a yi ta a tsaye a warruku sai kuma ruku'u shine farilla na shida wato shi ruku'un kuwa yanda yake asali ba cewa aka yi dole sai ya daura tafin hannunsa akan gwiwarsa ba amma dai ana bukata ya zamo ya yi ruku'un yanda zai zamo tafin hannun nasa suna dab da gwiwa ko da ba su kai taba gwiwar ba in ya zama yadda ya yi ruku'un da nisa tsakanin tafin hannunsa da gwiwarsa wato ma'ana bai isa a ce ya taba ba ko kusa ba to wannan ruku'un bai ba bai yi ruku'u cikakke ba masu a wannan wani abu ne da aka shigo da shi asali abinda aka ce an so a ɗora watan kinuhu ma min rukubatai an so ya dora akan gwiwarsa amma yan cewa bara a samu wani abu sabo a shigo da shi an shigo da sabon yare shi ne masu kawo wani amma ba tsarin haka yake ba to wasu judu farilla ta bakwai shine sujjada bijaba hati akan goshi sujjada akan goshi farilla ne a hanci fa to wannan suna ce ƙarƙarfa wadda aka ce in mutum ya sujada bai a kan hancinsa ba sai goshi kawai to ya sake sallah a wakaci akwai ƙauri da cewa a sujada nan ma ai dole ne hancin ya taɓa ƙasa kenan in bai in goshin ne kawai a kas ban da hancin sai ya sake sallah har abada ke wato aka ce ita sujjada ita ce taba ƙasa ko abin da yake ya sadu da ƙasa da gwiwar da goshin mai sallah taba ƙasa ko abin da ya sadu da ƙasa wannan ne cewa ko abin da yake ya sadu da ƙasa yasa aka ce kenan ba a sallah a jirgin sama domin ku jirgin sama ai bai sadu da ƙasa ba a sarari yake ba ta inda yake ya sadu da ƙasa ko ya sadu da wani abu da za a ce ya sadu da ƙasa wannan shine hujjar wanda suka ce ba a yin sallah a cikin jirgin sama to shi ya sa ma malamai suka ce da za a zuro wani kamar gado ko kujera daga sama mai sallah da ya tashi yin sujjada sai ya ɗora goshinsa akan wannan gadon ko kujerar ko banci na sallah to da sai a ce sallah ta saba ta yi ba amma idan yana kan ƙasa ne to wannan sallarsa sai ta yi wannan sallarsa sai ta yi warraf umin huma farilla ta takwas da ta tara shine dagawa daga ruku'u da kuma dagawa daga sujjada dagawa daga ruku'u da kuma dagawa daga sujjada sai menene warraf umin huma ya koma gare su ya koma ga sujjadar ruku'un da sujjadar wal'itidal farilla ta goma ya zama ya daidaita daidaituwa bayan dagowa daga ruku'u ya zama sai ya daidaita a tsaye sannan ya tafi sujjada haka ne ya dago daga sujjada kafin ya ta biyu ya zama ya daidaita idan bai gama daidaita ba da ya daga daga ruku'un bai gama miƙewa tsaye sak ba ya tafi sujjada to sallarsa ba ta yi ba ko da ya dago daga sujjada bai gama daidaituwa a zaune ba ya sake tafiya ga sujjada ta biyu sallarsa ba ta yi ba wadda mani na tu farilla ta sha daya shi ne samun nutsuwa mana kowace gaba ta koma inda take ko kaga sun masalamu sannan farilla ta sha biyu sallama ma'ajilusihi sannan farilla ta sha uku shi ne zaman sallama zaman sallama warum tartibahu bainal fara'id farilla ta sha hudu shine ka kara ka hada da cewa jeranta wasa mai sallah tsakanin farilla farillan sallah ma'ana sai yayi tsayuwa ya karanta fatiha sannan zai ruku da a ce zai ce bara ya fara da ruku sallar ta saba ta yi ba jeranta wannan tsakanin farillai a farilla ne to a shine farilla ta goma sha hudu to wacce ce ta sha biyar shi ne zama tsakanin sajadu zama tsakanin sujadu wato in ya dago daga sujada ta farko kafin ya tafi ta biyu ya zauna don ko da aka ce daidaituwa ai daidaituwa ko a tsaye ne ana samun daidaituwa haka nan da aka ce nutsuwa duk ba za su wadata daga zaman nan ba tunda a tsaye ma ana samun nutsuwa ana samun nutsuwa a tsaye shi yasa wajibi ne a ayyana cewa sai an zauna to wannan su ne farillan sallah guda goma sha biyar da kwakwana akan sunonin wasu ikamatin في مسألة كثيرة الوقوع نشوف ما التجاري التجاري والسمان فوق أكان مسألة مي wadda mai motar sarika wata a takaice cewa illa a waƙiyamu illa ne masbokin fatawila ne tsayuwa don kabbara harama yadda aka faɗa farilla ne amma aka ce dangane da wanda yake an riga shi fara sallafa to akwai fassaru biyu a kai wanda malamai anan sun fi da surori wajen guda nawa ne wajen 36 ko wanda a ciki akwai inda an gamu a masaba cewa sallarsa ta ɓaci akwai inda yake an gamu akan cewa sallar ta inganta akwai inda yake ake sabani sallar ta ɓaci akwai tawila ne akai to shi ne to shi shoban tijani shoban tijani usman ya wake wajen ko ya sa wa nazumin nasa menene masharabul yambu ko mashayar ruwa na daɗi a fil mas'alatin kasirat loko a wata mas'ala mai yawan afuwa ga sai malam faru ba sai ya fito mana ko su don sannan su suke zama su ji ko malam Thank you.